الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na taujih na ilmul qira'at taujih ilmul qira'at al-mutawatira wa shadha bil ulum al-lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko darasin mu ko zaman mu na dari kenan wanda muna cikin suratu al-furqan zamu tashi wato a aya ta 25 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya za mu tashi ne wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa yau mata shakkaku sama'u bil ghamam wa nuzilal mala'ikatu tanzila kinan ka ambata mu mutanenka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yau mata shakkaku sama'u bil ghamam an gane ko imam nafi al-madani da imam abu ja'far al-madani sun zan al-madaniya ne da kuma ibn kasir al-makki da ibn amir al-dimashqi da yaqub al-hadrami al-basri sun karanta tashaqqaqu as-sama'u tashaqqaqu as-sama'u kina asalin shi ta tashaqqaqun ta'un ta farko ta biyu sai aka maida ta shinun sai ta kuma shinun sai an ka sanya cikin shinun tausarin ƙura sun karanta kuma wa yau mata shakkaku sama'u ta shakkaku ta ta shakkaku ne sai aka shafe ta'un ɗaya kinan ranar da sama za ta tsagi Allah ce bil ghamami da kuma wato abin nan al-ghamam shine wato girgije Allah ce to wa nuzilal mala'ikatu za a saukar da mala'iku tanzilan saukarwa an gane ko nuzila ya an ce nuzila ya zama tukinan fi'ili mabniyun lil majhul kuma fi'ili madi ne nuzila al mala'ikatu an saukar da mala'iku imam ibn kathir al makki ya karanta wa nunzilu al mala'ikata za mu saukar da mala'iku sai zama to mala'iku maf'ulun bihina amma kuma an danganta fi'ilin wa nunzilu an danganta fi'ilin zuwa ga Allah bi nunu ta'zim nunun wanda take nuna girmamawa to wa nuzila kuma an saukar bai hudu wanda ya saukar ba kenan tsakanin su akwai tawdihin fa'ilin da wanda ya aikata aikin shine Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko kuma nuzila fi'ili madina al mala'ikatu na'ibul fa'il to an saukar wanda kuma za a saukar to me yasa yace an saukar kuma yace za a saukar inda yace za a saukar saboda kiyama bata tsayawa nunzilu almala'ikata za mu saukar da mala'iku domin fi'ili mudari'i yufidul hal wal istiqbal nan kuma ma'ana istiqbali zuwa gaba kenan shi ko nunzila an saukar saboda ba wanda isa ya hana a saukar da su in lokacin yayi kamar fi'ili ne mutahaqqiqul wuqu zaka ga qur'ani galibi abin da ya shahi kiyama yana amfani da fi'ili madi an yi an kare wa nufikha fi suri an yi busa a cikin kahu kaga ko yanzu ba a yi ta ba amma saboda ba wanda ya isa ya hana wallahu ta'ala a'lam to idan muka duba aya ta gaba ita ce wato aya ta 44 inda Allah subhanahu wata'ala ce am tahsabu anna aktharuhum yasma'una aw ya'qilun imamu nafi' al-madani da imam ibn kathir al-makki da imam abu amr ibn al'ala al-basri da imam yaqub al-hadrami al-basri da imam al-kisa'i al-kufi da imam khalaf al-kufi sun karanta am tahsibu sauran sun karanta kuma am tahsabu domin kana zato kenan bayan Allah ce ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin kaga wanda ya riki abin bautar shi shine son ran shi abin da rai ne ya mai shi ne yake aikatawa kamar yadda yanzu duniya ta cika da son rai sawa'an son rai na mutum guda ko son rai na wasu jama'a ko son rai na wata ƙasa in kaga kamar su America abin da sun kaga dama suke aikatawa kawai su dan majalisar ɗinkin duniya da kotun duniya duk tiyatar na ƙarya ce drama ce suke yi abin da ya musu rai ne suke aikatawa eh to Allah ce wanda ya riki son ran shi abin bauta ta yi afa anta ta kuno alaihi wakila kai kana zamanto mai tsaro gare shi kinan kai ba za ka kasance mai tsaro akan shi ba an gane ko a cikin suratul jasiya akwai aya mai kama da wannan afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm kaga can akwai afara aita fa'u nan kuma babu ta to shi da Allah ce am tahsabu shin kana zato qira'ata nafi' da ibnu kafir da abu amr da yaqub da kisa'i da khalaf am tahsib to duka dai bai wannan bai canza ma'ana shin kana zaton anna aktsarahum da yawan su yasma'una suna ji ji na karba ba ji na kunne ba aw ya'qiluna koko suna hankalta suna hankalta ayoyin Allah ba wai suna da hankali irin wanda hankali namu ba na duniya inhum illa kal an'am Allah ce su ba komai bane tamkar dabbobi suke subhanallah Allah ce balhum adallu sabila kai sun hidabbobi ɓace ma hanya kauce ma hanya an gane ko eh wannan yana nuna mana cewa sun fi dabbobi ɓacewa kuma zamani ya zo wanda gashi nan muna gani a turai ƙato shi na armin ƙato mace tana auren mace to in lamari ya kai ga haka ai lamari ya ɓaci ko ba haka ba yawwa to wannan shi ne to idan muka duba kenan a safa ta majallatu tadabbur shafi na ashirin da da biyu an gane ko kuma ce shafi na ashirin da ɗaya idan da za mu duba za mu ga cewa akwai abin da yake da alaka da ilmul qira'at an gane ko na farko bina'ul qawaid as-sarfiyya a ciro ka'idodi na ilmin sarfu malam misbahu ilmin sarfu wanda yake kula da asalin kalma da harafin da anka kare da wanda kuma anka kara ko wanda anka shafi ala sahihil qira'at al-qur'aniyya akan qira'o'in da sun ka inganta na al-qur'ani an yi shi min awwali surati maryam ila akhiril mushaf tun daga farkon suratul maryam har zuwa ga abin nan ƙarshen ƙur'ani kinan kaga ya kamata a ce an cike shi an koma daga suratul baƙara har zuwa abin nan ƙarshen alƙur'ani sannan kuma istinbatul kawa'idun nahwiyya fitar da ƙa'idodin ilimin nahau min alƙira'ati alƙur'aniya daga ƙira'o'in alƙur'ani min awwali surati maryam ila akhirin mushaf tun daga farkon alƙur'ani tun daga suratu maryam har zuwa ƙarshen alƙur'ani to sai kuma istikhrajul qawaidul balaghiya min alqira'ati alqur'aniyya an gane ko fitar da ƙa'idodin ilimin balaga an gane ko daga ƙira'o'in qur'ani sai ayi dirasa tatbiqiyya waɗannan abubuwan da muka faɗa saboda mutum ya gane cewa da ilimin nahau da ilimin sarfu da ilimin balaga suna da alaƙa da alƙur'ani ba wai haka ne shaci faɗi ba ne kawai haka na an ka hiddo su mun gane wannan ko kaga hasaba ya hasibu misali ko hasiba ya hasibu ko hasaba ya hasabu ko hasiba ya hasabu kaga wannan ilimin sarfu na fa'ala ya fi'ilu da fa'ala ya fi'ilu mun gane wannan ko yawwa wannan saboda ɗalibai masu neman ilimi ake son su san waɗannan abubuwa to madalla ayan mu ta gaba ita ce aya ta 46 amma kafin mu yi taujihinta dole sai mun haɗa da abin da suke bayanta kenan sai mun ci gaba da tahiya tun daga aya ta 45 har zuwa wato aya ta 50 cip cip malam musbahu Allah ce alam tara ila rabbika bakai dubi ba zuwa ga ubangijin kana ba ana nufin a kalli Allah ba a kalli aya Allah ake nufi don ba a ganin Allah a nan duniya kaifa madazzil kinan yaya ne sha'anin ubangijin ka da ya shimfida ko ya jawo abin nan afzil inwa walau sha'a da Allah ya so laji alahu sakiran da ya sanya inwa ta zama to tabbataccen abu ba ta motsi wuri daya amma sai Allah ya sanya ta tana gusawa daga wani bangare zuwa wani bangare sun maja'alna shamsa alaihi dalila Allah ce mun sanya wato rana ta zamanto dalili manuni gare shi tunda in rana tana wannan bangare sai shi kuma wannan bangare in ta da wannan bangare sai shi kuma wannan bangare in rana tana gabas sai ga inuwa ta koma yamma in rana ta komo yamma sai ga inuwa ta koma gabas kenan rana ta zamanto dalili gare shi tana nuna shi shi yasa an ka sanya ma dalili suna dalili domin yana shiryar da kai zuwa ga gane inda gaskiya take ka bambanta ta tsakaninta da ƙarya Allah ce to sun nahu, sannan mun ka jayo shi asalin qabada shine damƙa. ilaina zuwa gare mu qabdan yasiran wato damƙa ko jayowa kaɗan kaɗan. ba kai da kanka baka gane da aka inuwa tana canzawa sannu sannu take canzawa to wa huwa alladhi ja'ala lakum al-laila libasan alladhi dinna a wannan wuri in kaga an kawo alladhi wurin da ma'ana tana bayyana ko da ba a kawo ta ba to tana nuna kadaici alhasr kenan ko sha makancewa wa huwa alladhi Allah shi kadai ja'ala lakumul layla yasanya yasanya muku dare libasan ya zaman to kamar sutura gare ku kan libasu kenan wan nawmu subatan Allah yasanya bacci ya zaman to hutu gare ku asalin kalma ta subat tana nufin al-inqita yankewa shi yasa ake ce hutu subatan saboda inqita'un ne anil amali zaka yanki ma aiki ka kai ka huta an gane ko waje Allah numukum subata cikin amma ko waje alan nahara nushura Allah subhanahu wata'ala shi ya sanya an nahara yini nushuran ya zamanto lokacin tashi zuwa neman abinci kuma wanga ana nufin galibin mutane don wasu mutane da daddare na suke neman kuɗi wasu kuma da rana wasu da daddare suke kwana wasu kuma da rana suke bacci amma an sanya muku galibin mutane to wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatih Allah shine wanda ya turo iska ibn kathir al-makki ya karanta wa huwa alladhi arsala ar-riha Allah shine wanda ya turo iska to na ar-riha tana iya ɗaukar iska guda ake nufi sai ta zamanto al-ahdiyya ce ko kuma al ta koma jinsiya a kira'a ibn kathir sai zamanto jinsin rih jinsi na iska daban-daban kenan sai da mutu da kira'ar jamhurin ta ibnu kathir sun haɗu in an ce jinsin iska in kuma an ce a'a iska guda to babu matsala saboda akwai iska lokaci wani lokaci iska daban-daban yake tasowa kafin hadari da na gabas da yamma misali koko da na kudu da na arewa su haɗu wani lokaci kuma a'a guda ce Allah yake tadowa wadda kafin ta haɗu da waccan wadda ta kawo muku sakon cewa hadari yana nan tafi mun gane ko to Allah shine dai wanda ya turo iska bushran baina yadai rahmatih an gane ko wanda tana dauke da bushara an gane ko shine bushran to nan muna da nau'i na karanta wannan kalima wato a bangarori daban-daban akwai qira'at daban-daban wanda a can cikin suratul a'raf mun tabu wannan an gane ko yawwa to idan muka duba ƙira'a cikin da sun ka zo a wannan wuri daban-daban ne to kenan za mu yi ƙoƙari mu ga mun yi taujihin waɗannan ƙira'at gwargwadon abinda Allah hore muna to in an ka ce bushran daga bushara ne kenan tana ɗauke da bushara mun gane ko wato bushran ita ce ƙira'a ta asim al-kufi to to sannan kuma idan muka duba akwai wato ƙira'a ta hamza da kisa'i da khalaf nashran wa huwa alladhi wato أرسل الرياح نشرا نشرا تندا سوكي سعيدة حمزة da خلف sun karanta ne bil jam'i ibn kathir shi ne karanta bil ifrad muna gane ko yawa nashran kina an yi manunun fatha an yi mashuncinun sukuni ba sani ko mun fahimta ba to in an ka ce bushran sun ka ce jam'i ne na albashir shine mai akara ta asim bashir shine mai bushara ka nadhirin wa nuzur an gane ko in an ka ce nadhir mai gargadi fa'ilun jam'in shi sai a ce mi nuzur to kuma ana iya ma nunun don ma a ce nuzur fa zuqu azabi wa nuzur mun gane wannan ko yawwa to sannan kuma qira'a hamza da kisa'i da khalaf wa huwa alladhi yursilu riyaha nashran to yan ka ce nashran sun ka ce asalin kalima ta nashr masdar ne daga nashara yanshuru nashran masdar ne kenan sai wannan masdar ya zama to waqi'un mawqi'al hali amma za a yi ta'wilin shi da matsayin hali an gane ko sai ya zama to kenan abinda ake nuhi wa huwa alladhi yursilu riyaha halun bi ma'anal fa'il bi ma'anal fa'il kenan wa huwa alladhi Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda arsala riyaha ya turo iska nashran a qira'ata hamza da kisa'i da khalaf ay nashratan mai daidaitawa mai yadawa mai yada iska kenan ko kuma a'a ya turo iska mai yada sanyi tunda iska ba ta yada iska ko sai kuma a ce iska tana yada iska domin wata tana tura wata kuna ganewa yawwa nashiratan kenan sai da manto bi ma'anar fa'il ko bi ma'anar maf'ul ai manshuratan Allah ya yada ta Allah ya turo ta abin yadawa kenan Allah ne ke yada ta to haka na zaka ta'awilin shi nashran kenan ko ka dauke shi a'a wato an shafe wani abu wato wa huwa alladhi arsala riyaha nashran ai zatu nashrin ma'abuciya kenan sahibatu nashrin ma'abuciya yaduwa mun gane wannan da kyau yawwa to sannan kuma in mun ka ɗoki akwai ƙira'a wa huwa allazi yursilu riyaha Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya turo iska to sai zaman to ƙira'a ta ibnu amir wato nushran nushran an yi manunun damma ba fatha ba kuma an yi shinin sukuni muna ganewa to wannan ce qira'a ta ibnu amir sauran qurra sune imamu nafi da ibnu kasir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da abu ja'far al-madani da yaqub al-hadrami al-basri sun karanta nushuran nushuran kenan bambanci su da ibnu amir shi abin nan su sun yi mashinin sukuni shi ko ibnu amir ya yi sun yi mashinin bamma shi ko ya yi manunin sukuni nushran da nushran sai sun kace to kenan in mun ka dauki wannan qira'a takhfifi na an kai ita qira'a marmakon a ce nushran wasu daraba sai sun ka bamma tana da mi tana da nauyi afiqan sai sun kai mata sukuni li annahu akhaf eh sai sun kace nushran mun gane ko to sun kace shi ko wannan sai ya zamanto nusran jam'i ne na annashiru mai yadawa an gani ko ka nazilin wa nuzul laraba suna cewa nazil mutumin da ya sauko ana cewa nuzul waɗanda sun ka sauko jam'ina sharifun wanda ya zo gaba ko ya yi kusa da wani abu shuruf waɗanda sun ka zo gaba ana cewa shuruf ana cewa shuruf an gani ko nan sai ya zama tunan bi ma'ana wato alfa'il jam'i ne na annashir mai yadawa to kenan dai iskar dai a takaice dai ma'anarta ta kuma mawaccan ma'abuciya yadawa to iskan a takaice tana dauke da bushara kamar yadda Allah ya faɗa sannan kuma mi tana yaduwa kina abu biyu ne nan an ka hankalta ba tana yaduwa in ta yaɗu kuma tana ɗauke da mi da bushara saboda da mutane sun ji alamunta sai su jajjaye kayansu waɗanda suke iya lalacewa ban gane wannan da kyau yawwa sai Allah ce to bushran tana ɗauke da bushara ko nushran ko nashran ko nushran tana yaya ta wato sanyi kenan baina yadai rahmati tana gabanin rahama Allah ana nufin ruwa kenan su ake nufi da rahama Allah anan an gane ko to wa anzalna minas sama'i Allah ce mun saukar daga sama ma'ar ruwa tahuran mai tsarkakewa intabe bai ce ma'an tahiran ba in an ka ce tahir shine ruwa mai tsarki ba duk wanda yake da tsarki ke tsarkakewa ba kaga ruwan shayi ai suna da tsarki malam misbahu tunda ana shan su inda ba su tsarki ai ba su shayuwa amma ba alwala da su to tahuran fa'ula ne siga ce ta mubalaga mai tsarki ne shi a zatin karan kansa sannan kuma mutahhir ne yana tsarkakewa da wannan aya malamai suka tabbatar da ashe ruwan sama suna ni ana wanka da su shi yasa kake ruwa cikin wanka kake ruwa cikin tabki ruwan tabki ba tare da sai ka sai ka sai ka dauke su ka wanke su ba in dai ba wani abu ya gitta musu ba to ruwa ne ba su tsarki ba sani ko mun fahimta ba yawwa a duba cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam صفحة 560 كما أديبة قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر الصفحة همسين دشدة منا غاني وكو يوا كما كديبة تكين الضر المصون في علوم الكتاب المكنون نا السمين الحلبي تكين سورة الأعراف والجنو هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سنكم كدوبة تكين التحرير والتنوير نا ابن عاشور a tunusi za ka ga bayanai irin waɗannan da haka in kana son ƙarin bayani kaji inda ya kamata ka koma to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce linuhiyya bihi baldatan maitan malam misbahu dan mu yasa Allah saukar da ruwa sai ce linuhiyya bihi baldatan maitan dan mu rayar da ƙasa matatta wadda ta mutu sauran ƙurra sun karanta maitan da takfifi amma imamu abu ja'far al-madani ya karanta linuhiyya bihi baldatan mayitan to wasu malamai sun ce da maitan da mayitan duka ma'anar su daya wasu sun ce a'a mayit abinda bai mutu ba zai mutu maitan kuma abinda ya riga ya mutu kenan nan don murayar da ƙasa maitar wadda ta riga ta bushe shine abinda ake nufi mayitan kuma wadda ƙasa za ta mutu ba ta mutu ba ma'ana ta yi kusan mutuwa an gane ko to sai an ka saukar da ruwa an ka rayar da ita mun gane ko ko ka ɗauki shi duk ma'anar su ɗaya ƙasa ce wadda ta bushe Allah ce to wani su ƙiyahu don kuma mu shayar da ƙasan nan min ma khalaqana na daga abin da bunka halitta an'aman dabbobi wa anasiya da kuma mutane kasiran masu yawa mun gani ko to anan akwai abin da ake kira malam misbahu at-ta'lil at-ta'lil shine ka faɗi dalilin da yasa kai ya abu shine suke kira da faransanci justification da english kuma suna kiran shi justification kamar ka nuna dalilin da yasa ka aikata abu to anan Allah ya faɗi dalilin saukar da ruwa rayar da ƙasa shayar da dabbobi da mutane to amma wannan ba shi kadai ne illa ta saukar da ruwa ba akwai abin da ake kira ta'addudu ta'lil ana iya yin abu saboda dalilai masu yawa muna ganewa yanzu misali kaga a cikin suratu suratul anfal Allah ya hudu su dalilai yake cewa idh yughashhikum an-nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an tatmi liyutahhirakum bihi kaga dan ya tsarkake ku wa yuzhiba ankum rijza shaytan dan Allah ya tafi muku da dattin shaytan kaga wannan ya nuna a cewa ruwan sama ko shan su ko wanka da su yana maganin sihiri an gane ko ya zama to zuciyarka ta yarda kana da hakikanin wannan abin sai ka sha kuma sai Allah ya baka lafiya wal yarbit ala qulubikum kuma Allah ya daure zukatanku gajiyar da kuke ji ta sauka wal yuthabbita bil aqdamukum Allah ya tabbatar da gadagai lokacin da za a yakin badar saboda su samu ƙasa ta kama ɗanyi saboda sun kasance suna tafiya cikin rere kafafuwansu suna darjewa to wannan ba shi ke nuna su kaɗai ba ne a'a akwai dalilai masu yawa an gane ko kenan nan an faɗi sashi ne shi yasa yan qur'ani ne da anka ce wal khayla wal bidara wal hamira sai anka ce mi litarkabuha dan ku hau sai sun ce to waɗannan don a hausu na al khayla da al bighal da al hamir sun ce kenan cin doki haramun ne to al khayl dawakai an gane ko wal bighal da alfadari shi alfadari nassi na hadisi ya tabbatar da cin shi haramun ne in ka diba cikin sahih bukhari hadisi na abdullahi bin amr shi kuma jaki ko jaki akwai dalilai hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam abin nan cikin sahih muslim da suke nuna ranar khaibar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna an haramta cin naman jaki kenan sun nasu ya hitar da su amma shi doki babu dalilin da ya fitar da shi bar ma akwai hadisi cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa adina fi luhumil khayl yayi musu izini da su naman doki sai dai shi doki me yasa wani lokaci ba sa cin shi da dama saboda abin su ne na yaki amma ba shi ke nuna haramun bane dan abu yana halatta akwai abubuwa da dama halatta ne amma kai baka cin su kamar damo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kame damo yace bai ci lahiya yace a'a ba haramun bane amma dai shi bai saba cin shi ba dabi'a ce ba ta karɓar shi lam yakun bi ardi qaumi kinan bai zama bai cikin yankin kasa mutane na muna gane wannan to dole sai an yi hattara da wannan su yan qur'ani ba su yarda hadisi ba wasu kuma musu ma san da akwai hadisin ba ko ko ko sun ganshi tana yawa suna shakkar tabbato shi kuma hadisin ingantacce na an gane ko dole na wato shi kamar ilimi yana buƙatar ka san fannoni bangarori daban-daban saboda in ana tattaunawa kai da mutum wani bangaren baka san shi ba in an kawo dalili kaga sai ka samu matsala an gane ko to da haka yan qur'ani na kuskure da su ce litar kabuwa shi kadai ne illa a'a Allah na iya yin abu saboda illoli daban-daban kaga nan yace linuhiya bihi baldatan baitan kuma yace wani tsiyahu to dan saboda a rayar da ƙasa ne ko ko dan saboda a shayar da mutane Allah saukar da ruwa kaga dole ka hada su kenan baka cewa guda ɗaya zaka ɗauka tunda Allah bai ce don illa guda ya saukar da ruwa ba bal ma kana iya istinbadin waɗansu illoli ko da ba su zo cikin nasi ba in mustafa ma shari'a ba al-ilal al-mustanbata allati la tukhalifu an-nusus ash-shar'iyya muna gane wannan da kyau ɗauki yanzu misali zan baka wani misali saboda matsala ce ta zo dole na mu dan yi bayanin ta a cikin surori na alqur'ani Allah ya faɗi dalilan saukar da alqur'ani amma bai faɗi guda ba ya ce ya saukar da alkur'ani an gane ko wani wuri sai ya ce ya saukar da alkur'ani don a karanta shi wa ƙur'anan faraƙanahu sai ce litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukri cikin suratul isra kuma ya faɗi saukar da ƙur'ani don karanta shi a cikin suratu ar-ra'd al-ramba kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alayhim alladhi awhayna ilayka wani wuri kuma sai Allah ya ya saukar da Qur'ani da ayi hukunci da shi inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wani wuri sai Allah ya saukar da alqur'ani don saboda a bayyana shi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin nasi ma nuzila ilayhim Sheikh islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin yace ana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana ma mutane karatun alqur'ani kuma ya bayyana musu ma'ana lafazza alqur'ani ya karanta su jiya kuma ya bayyana musu ma'ana alqur'ani kenan at-tabyin yashmal al-janib al-lafzi wal janib al-ma'nawi wani wuri kuma Allah ya ce wala allahum yatafakkaruna kuma don su yi tunani kaga nan don ayi tunani wani wuri Allah ya ce ya saukar da alqur'ani dan saboda ayi wa'azi da shi taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha dan tunatarwa siyasa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce kuma ya saukar da alqur'ani dan ayi tadabburin ayoyin shi kuma don masu hankali su wa'astu kitabun anzalnahu ilayka mubarakun sace mi liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab wani wuri kuma sai Allah subhanahu wataala yace ya saboda alqur'ani don a fitar da mutane daga cikin duhu na shirka da zalunci da kafirci da sabon Allah da kaba'iroyi zuwa ga haske na imani da biyayya zuwa ga Allah kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur kuma wani ya ce ya saukar da shi don ai bushara da shi don ai gargadi da shi an gane ko fa inna ma yasannahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda kaga litubashshira dan kai bushara wa tunzira kuma kai gargadi a cikin suratu karshen suratu maryam karshen karshen suratu maryam sannan kuma cikin suratu zukhruf ya ce fa inna ma yasannahu bi lisanika la'allahum yatadhakkarun dan su wa'astu sannan kuma yace ya saukar da alqur'ani abin nan dan bushara shi ma akwai shi cikin suratul a'raf كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ودب بشارة رئيس أبن السوساك من بتوع الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ولو يقول الله يتياسم كد القرآن دعا تبتد توحيدي هذا بلاغ للناس don ya zama to sako ga mutane don balagun suna ne mushtaqqa kenan litabligh anzalahu litabligh wal yunzaru bihi kuma don aima mutane gargadi da shi wal ya'lamu annama huwa ilahun wahid don san cewa babu abin bauta wanda cancanta a bauta mishi akan cancanta sai Allah wal yazdakar ulul albab don ma abuta hankula so asu to yanzu an ka tambaye ka cikin su don gode an ka saukar da Qur'ani kaga baka zaben guda ka bar guda dole sai ka hada to da haka dan Qur'ani ne sun shi kafa hujja da cewa litarkabuwa ita kadai ce illa ba hujja bace wannan hujja ta saba ma alqur'ani karan kansa dan qur'ani ma ba zan sura guda an ka saukar da shi ba to in ka ce jaki litarkabuha dan ku hawo kenan banda hawa babu wani amfani da jaki yake yi a duniya ai ko baka hawo jaki ba kana dora mai kaya to shi ko wannan ba a faɗe shi ba bai ce litarkabuha ba wa lituhmilu alaiha amti'atakum ba sani ko mun fahimta ba eh shina aika fa hujja da ayat wa tahmilu asqalakum sai a ce a nan yana magana ne kan al'am wal an'am khalaqaha suna yake zance ba zancen su jaki bane don zaki bai cikin dabbobin ni'ima da ake ci ba sani ko mun fahimta ba to don haka dai irin waɗannan abubuwa suna buƙatar a tattauna a ilmance kuma ko ka ba mutum hujja baka isa ka sashi ya karba ba Allah ne yake sawo mutum ya karba wallahu a'lam Allah ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ya nuna muna ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon nisantar ta to Allah ce wala qad sarrafnahu mun jujjuya shi bainahum sakankanin su li yadhakkaru dan su wa astu imamu hamza da kisa'i sun karanta li yazkuru dan su wa astu kenan min zikri ne daga zakara yazkuru ko kace dan su wa astu ko dan su tuna an gane ko li yadhakkaru kuma asalin shi wato min tazakkur ne liyatazakkaruna sai an kamar da ta'un ta koma zalu sai an ka ce liyatazakkaru dan saboda su wa'astu an gane ko to Allah ce fa aba aktsarun nasi illa kufura da yawan mutane suka kiya sai kafirci sun ka bijire ma ayoyin Allah Allah kai mu tsari anan wala qad sarrafnahu malamai sun yi sabani shin hudin nan shina kuma zuwa gani shina daga cikin asbabu ikhtilafil mufassirin marji'u dhamir wasu ka ce sarrafnahu yana komawa ne zuwa ga alkur'ani don da aka ƙur'ani yana cewa wa sarrafna fihi min alwa'id an gane ko kenan mun jujjuya ayoyin alkur'ani ma'ana mun yi bayanin su dalla dalla a wurare daban-daban wasu ka ce a'a nan sarrafnahu yana komawa ne zuwa ga ruwa don nan ba a yi ambaton alkur'ani ba tunda an ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura linuhyiya bihi bihi dinan tana kuma zuwa ga ruwa balle tambaitan wani qiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kaseera wa laqad sarrafnahu sun kace na kuma ne zuwa ga ruwa kenan ma'ana sarrafnahu mun kawo ruwa a lokaci daban-daban da kuma salo daban-daban ruwa waɗanda ke yin ambaliya da ruwan da suke zuwa a yi noma duk shekara ko daga lokaci zuwa ko daga lokaci zuwa lokaci ana yin ruwa wannan sabkatar ruwa daga lokaci zuwa lokaci sarrafnahu idan su gane akwai Allah wanda yake aikata wannan domin duk waɗanda abubuwan da ake kawo da dalilin da suke nuna akwai Allah wa huwa allazi abin nan abin nan wa huwa allazi ja'ala al-layla libasan wa yake wannan kaga dalilin da nuna akwai Allah wa huwa allazi ja'ala lakum al-layla libasan wa numun subatan wa huwa allazi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmati to kaga wala qad sarrafnahu shi wannan iskan koko shi ruwan wanda a tare da ko ruwan koko a ruwan da iskan da muke jujjuya su daga lokaci zuwa lokaci mun yi haka ne liyazakkaru ko liyazkuru a ta Hamza da Kisa idan su asku su gane akwai Allah ba wai fada ne ake yi ba mun gane ko to wannan yake nuna cewa kenan in an ce sarrafnahu in mun ce ruwa ake nufi sai zaman to kenan nan at-tasrif lil ayat al-kawniyya la shar'iyya kamar yadda Allah ya ce wa tasrifir riyahi ayatul liqaumin ya'qilun kaga dan jujjuya iska nan tasrifi ne al-kauni ba tasrifi ne ba na al-ayat ash-shar'iyya yasa in sarrafna ta zo cikin Qur'ani tana iya ɗaukar at-tasrifu shar'i ko at-tasrif al-kauni mun gane wannan da kyau alaramma to fa aba aktharun nas illa kufura in ayatu shar'iyya ne Qur'ani mutane an yi musu bayanin Qur'ani amma sun kiya ga hujjoji da lalle daban-daban tun daga Qur'ani na ta faɗar dalilan da ke nuna akwai Allah kuma shi kadai cancanta abota mishi in kuma mun ce a nan al-ayatul kauniyya ake nufi sai da mun to sun bijiri sun kirda wani lokaci ba wani lokaci su ce babu Allah ko ko lokacin su ce a'a ba Allah ne yake ruwa ba nature ce na ciyo ki sai transform kaga wannan tsagoron kafirci ne alaran ba eh min kulli masal na'am aksar shay'in jadala sai sun yi jayayya da Allah subhanahu wataala Allah kai mu nasari to abu na karshe wanda zamu kara karkashin wannan aya shine cewa Allah subhanahu ta'ala da malamin subahu da dan adam da dabba wahi muhimmanci dan adam a wajen turawa dabba ta haɗa adam muhimmanci tunda yanzu in ka dibe da turawa suke kera makaman da ake hallaka dan adam don cimma burin su na duniya kuma su ko karen su na gida har da likita gare shi kuma abinda karen su ke ci dan adam bai iya cin shi a wata kare yana da inshora assurance yana da kaza amma kuma suna yin makamai ana hallaka wadansu mutane kenan wahi muhimmanci a wajen su dabba ta hada adam to nan kuma sai Allah ya ce wa nusqihu mimma khalaqana tacimi an'aman dabbobi wa anasiya da mutane to a nan ƙur'ani ya fara dabba malam misbahu bai fara da adam to shi ba a ƙur'anin ci haka nan abin yake to ina hujja almuhimmu anan sai mu ce alwawu la tufidu tartib ita wawun ba tana nuna an jeranta al'amura ba kidan yana yawan da yazo gaba shi yazo baya shine baya asalin maganar wani suqiyahu an'amanu anasiya wa an'aman li to wanda adam ya fi muhimmanci game da Allah ya ce wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wadanda kaga suke kwana suna sallah suna kwana dare suna sallah sujadan suna sujada wa qiyaman suna tsayuwa asalin magana qiyaman ne wa sujada tunda sai an yi tsaye a cikin sallah sai an yi tsayuwa sannan ake mi sujada kenan nan dan adam ya fi muhimmanci da wannan nafsi kuma nan ya hankalta ma kuma bayan wannan me yasa to ya gabatar da qiyama akan sujjadan saboda kalimomin da suke karewa su zamanto sun zo da wato abu iri daya ina fata an fahimce ni tunda ya ce wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hawlan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama kaga ya kare da mimun wal ladina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama kaga ita ma sai ta kare da mimun sai ce wal ladina yaquluna rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama dan saboda ya dace da fasilar da ta gabace shi da kuma fasilar da ta zo bayan shi mun ji wannan da kyau kina akwai al-sabab al-lafzi akwai al-sabab al-ma'nawi ko kuma malam misbah wadansu malamai suka ce a'a da Allah ce wa nustayahu mimma khalaqana an'aman wa anasiya kaseera ba dan saboda dabba ta haɗa adam muhimmanci an ka gabatar da ita ba saboda ita dabba an halitta ta ne don dan adam in ta sha za ta samu mi nono in ta samu nono dan adam zai mi zai sha nono to sai an ka fara da dabbaka mun gane wannan ko sannan in dabba ta sha ta koshi kana yanka ta kaci ko baka yanka ta kaci to sai an ka fara da mi da ita saboda ita tana bi bayan ka ne don Allah ya ce ya halicce waɗannan abubuwan don ku wa sakhara lakum ma fi samawati wa fil ardi jami'an min sannan kuma yace mi a can cikin suratul abin nan suratul jathiya wannan cikin zata ce wasu kharlakum ma fi samawati wa fil ardi jami'an min cikin bakara ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a an halitta abin da ke kasa don ku kenan wannan yana nuna cewa alqur'ani ya fifita dan adam akan dabbobi wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala katirin mimman khalaqna tafdila kuma an ce an baka damar ka hau to abinda an ka dama baka hau kenan kafi shi kima da daraja wal khayla wal bidala wal hamira li tarkabuha wa zina kuma dan kawa kaji ma ya kara wata illa ban sani ko mun fahimta ba malamin subahu ko kuma ka rike ka'ida ta uku don saboda abubuwa ne masu muhimmanci wato akwai abinda ake kira at-tadall uslubu tarqi wa tadalli mun taɓa bayanin wannan masu kuka kana rike da shi wani lokaci za a tarakki shi ne a faro daga sama a yi ƙasa a tadalli a fara daga ƙasa a yi sama to nan an'aman wa anasiya nan an yi usulubi ne usulubu tarakki ne domin daga ƙasa aka fara dabba ba ta kai ɗan adam da dabba sannan aka zo ga ɗan adam wai wurin kuma sai a fara da ɗan adam sannan a zo ga dabba kina an yi usulubu tadalli an fara da mafi daraja sannan an kai ƙasa mun gane yawwa wa minka wa min nuhin nan uslubul abin da ne ta dallila tunda manzo Allah sallallahu alaihi ya fi dukkan annabawa daraja da manzanni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yanzu kuma ayar da zamu je akan ta ta gaba ita ce wato aya ta abin nan aya ta 60 da daya an gane ko nan ma akwai taujihul qira'at a karkashin ta Allah subhanahu wata'ala ce tabaraka allazi ja'ala fis sama'i burujan kenan tabaraka ya ce tabaraka albarkatunsa sun yi yawa allazi wanda ja'ala fis sama'i burujan ya sanya a cikin sama buruj kana iya cewa manyan manyan duwatsu ko kuma benaye an sanya musu suna daga alburju shine abin da yake al-zahir ana ganin shi an gane ko daga barajani ya buruju abu ya bayyana wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula kuma can cikin suratul buruj yace was-sama'i zatil buruj sama ma abuciya benaye can kuma cikin suratul hijr yace wa laqad ja'alna fis-sama'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin ko ba haka ba to sai Allah ya ce to waja'ala fiha sirajan Allah ya sanya a cikin ƙasa an gane ko a cikin sama afwan fiha a cikin sama sirajan fitila mai tsananin haske wannan ita ce qira'a ta jamhur amma imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf sun karanta surujan surujan sai zaman to fitillu surujan kenan ya koma mi ya koma jam'i na siraj an gane ko to sai malamai suke cewa a cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 210 sun kace da an kace surujan jam'i ne sai sun kace to kowace qira'a an yi mata taujihi da an-nazir tamkatta an gane ko ita qira'a ta jam'i da Allah ya ce walaqad walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha masabiha sune fitillu kenan nan sai zamanto na abin da ake yi da al-masabih fitillu abubuwa masu haske ko ya zamanto an fitar da rana na ana nufin wato abin nan tauraru shi ko sirajan al-ifrad waje al-shamsa sirajan Allah ya sanya rana ta zamanto sirajan fitila mai haske wadda babu irin ta kenan sai zamanto sirajan rana ake nufi surujan ko ya zamanto rana da wata da tauraru ko a'a an fitar da rana da wata surujan ana nufin tauraru mun gane ko yawwa to Allah ya sanya dai fitillu a sama ko babban fitila ita ce rana in mun ce sirajan in mun ce surujan fitillu wa kamaran munira ba sirji ake mishi ba wa kamaran munira da kuma wata wanda yake mai haske asalin muniran munwir ne wato kasara ta gabaci wawun sai an kamar da ta yawun daga anara yuniru ne anara asalin shi anwara ne yuniru yunwiru ismul fa'il almunir almunwir to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waje ala fiha sirajan wa qamaran munira da kuma wata mai haske an gane ko kaga wuta kira ta siraj saboda haskenta irin kamar haske ne wanda yana dauke da sinadari shi yasa kira ta siraj kamar yadda fitila wata kuma sai kira su munir saboda hasken wata bai dauke da sinadari haske ne kawai zalla mun gane ko kaga da wannan irin waɗannan ayoyin ne za a gane cewa ashe hasken rana yana da tasiri ga fatar dan adam yana da tasiri ga itace suna karɓar wannan hasken suna amfanuwa da shi sannan kuma yana da tasiri ya bada mi ya bada wuta energy yawwa kafin abdulmumun diyofu dan kasar Nijar ya gano hasken rana yana da wato amfani mun gane ko kinan qur'ani ya riga ya ishara zuwa ga wannan sai Allah subhanahu wataala eh da wannan aya afwan Sheikh Muhammad al-Amin al-Shantiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin tafsiri na Adwa'ul Bayan fi idah al-Qur'an bil Qur'an yake cewa turawa sun ce sun zo a wata yace to amma wannan kuskure ne yace domin mi domin shi a fahimtar sa Allah ya ce tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i burujan waɗannan buruji a cikin mi suke a cikin sama benayen waja'ala fiha sirajan kuma Allah ya sanya mi sirajan ko surujan ko mu ce sirajan rana ko surujan tauraru wa qamaran da kuma wata kenan shi ma wata yana cikin yana cikin sama tunda ya ce fis sama'i yace to ita ko sama Allah ya ce wa laqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyana halin nadhiri tace mi wa hafidnaha min kulli shaytanir rajim mun tsare sama daga kowane shaytani ko shaytanin mutum ko shaytanin aljanna yace to don haka turawa ce sun shiga cikin wata kinan sun bude kofar sama sun shiga yace to wannan shi akwai inda shi ƙarya ne an gane ko to wadansu malamai ko sun kace a fi sama'i ba yana nufin can cikin sama waccan ba a'a fi jihati sama'i a cikin duk abin da yake jihar sama kinan yana saman mu to kaji dai maganar malamai mu dai mun yi karkata zuwa ga maganar shankiki don ba mu da ilimin da za mu gano ko sun je wata ko su je wata ba ke dan ƙara mu tsaya nan ga idan ka diba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam a safha ta 695 da kuma safha ta 594 zaka bayanai da suka shafi waɗannan ayoyi wa huwa alladhi ja'ala al-layla Allah shine wanda ya sanya wato al-layl shine wato dare ko wan nahara da yini khilfatan masu mayyama juna daga khalafa ya khulufu ne shi yasa ake cewa khalifa wanda ya mai maka bayanka suna mayyama juna amma Allah ce liman arada an yadhakkara ga wanda ya so ya wa'astu shine an yadhakkara an gane ko eh qira'a ta hamza da kharaf sun karanta liman arada an abin nan yadhkura ga wanda ya so ya wa'astu kenan sai zaman to yadhkura kamar ya dauki wa'azi ko da kadan ne yadhakkara ma'ana kenan ya dauki wa'azi mai yawa tunda yau da gobe tana sawa abin ka gane cewa akwai Allah inda ba rabo ne baka da ba Allah kai mu tsari aw arada shukura ko ko ya so ya gode ma Allah tunda in kan wa'astu sai ka gane Allah da ya wannan ya kamata a gode mishi muna ganewa ko yawwa to wannan shine taujihi na waɗannan wuraren a cikin suratu abin al-furqan to yanzu aya ta gaba aya ce ta 67 amma ba za mu iya wato taujihin ta ba dole sai mun koma aya ta 64 ayoyin sai mu dauke su mu yi bayanin su tana yawa ma har zuwa karshen wato sura saboda bayanan wani bi ayoyin suna kusa da juna gara hada su an fahimtar su Allah ce to wa ibadur rahman bayan Allah mai rahama alladina yamshuna ala al-ardi sune waɗanda suke tafiya a bayan ƙasa an gane ko asalin yamshuna yamshi yunana domin masha yamshi ne an shafe wato ya'un ita ce lamun kalima a wazini na sarfi haunan suna tafiya bisa duron kasa sannu sannu in an ce hunan shine wulakanci ya anyi mami ha'un bamba haunan kuma wato sannu sannu hana yahunu haunan wa idza khatabahumul jahiluna idan jahilai suka yi musu magana irin ta jahilci qalu salama sai su ce salama in ka fahimci mutum dan neman fitina ne gakka dai bata ma lokaci ka nemi ayyukan da zaka yi ka je ka yi su gakka taba yadda ka kauda gashi sa ganin Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da awaye kauda kai wa a'rid anil jahilina an gane ko saboda sai su bata ma lokaci kai baka yi aikin da ya kamata kai ba in ka ga mutane suna harka ta tsiya ka je ka nemi harka ta arziki ka je ka yi an gane ko to na an ce ibadur rahman bayan Allah su wanda suke tafiya akan kasa sallu sallu to wanda yake tafiya yana gudu ba bawan wani ba bawan Allah bane to nan ubudiyya khassa ake nufi ita ce ake kira al'ubudiyya al-khasa al-ikhtiyariya akwai ubudiyya amma al-qasriya al-jabariya kuma ta dole inda Allah ce in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahman illa atir rahman abda to ban yi ba eh la mafhuma lahu haka ne ba mafhumi gare shi ba ba an fi wanda waɗanda ba ba su tafiya a ƙasa sannu sannu ba bayi ne na Allah ba haka ne Allah ramma to wa idza khatabahum bai ce wa idza khatabahunna ba ko mace ce take dauke da irin wannan dabi'a ta jahilci ko namiji duk dai kawai sai ka kauda kai ka ce zuwa sha'aninka walladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama nan walladina an kawo walladina ba ana nufin wata jama'a ce daban ba malami su babu su din dai ne an hankalta ma canjin sifa sai an kamar da su kamar canjin zati nuzdila tagayuru sifat manzila tagayuru tagayuru zawat in ce ja'a muhammad wa ahmad kaga muhammad daban ahmad daban amma to yanzu sifofinsu da sun ka bambanta kuma sai an ka kawo wawan kamar ana nufin wasu mutane ne daban amma ba su ba ana nufin wasu mutane ne daban ba a sifofinsu ne ake faɗi walladina walladina yabituna li rabbihim kidan wagga wawan canjin sifa ne ba canjin zati ba su ne waɗanda yabituna suke kwana dare sujjada suna sujjada li rabbihim ga ubangijinsu wa qiyaman kuma suna tsayuwa ga Allah mun ka ce alwawu la tufidu tartib domin sai an tsayu sannan ake yin sujjada Allah ce to walladina yaquluna sune waɗanda suke cewa rabbana sarif anna azaba jahannam Allah ka kawar muna da azabar jahannama an gane ko waɗansu ma sun kace sujjadan suna yin sujjada sallah ake nufi wa qiyaman kuma suna tsayuwa suna yin sallah to me yasa an ka faɗi sujjada da tsayuwa saboda suna ɗaya daga cikin manya manya rukunin sallah masu muhimmanci kenan sai zamanto a babin balaga utliqal juz'u wa urida bihi kullu an faɗi sashi amma duka ake nufi tunda tsayuwa kana iya tsayuwa kai addu'a an gane ko kuma kana iya kai su kana iya tsayuwa kai addu'a an gane ko kuma kana iya yin sujada ka roki Allah ba tare da sai cikin sallah ba walladina yaquluna rabbana sarif anna azab jahannam wadanda suke cewa Allah ka kawar muna da azabar jahannama inna azabaha kana gharama domin azabata ta zamanto abu ce wadda take mai lazimta shine gharam daga abinda an ka dora bani am tasalhum ajran fahum min maghramin musqaluna wasu malamai suka ce cewa kuma ba a yin sujada ita kadai hakan ga ba tare da wani dalili ba kenan wasu malamai suna ganin cewa ita sujada dole sai in ta zama tutar da dalili kamar sujudu shukri da abin da ya kamata haka to ita wannan azaba ta jahannama ko jahannama innaha sa'at mustaqarra ita jahannama ta yi muni ta zama to mustaqarran matabbata wa muqaman kuma ta zama to wurin tsayuwa tunda tsayuwa cikin wuta alaramma ai bala'ina Allah kai mu tsari wallazina idza anfaqu su masu imanin nan ibadur rahman su ne waɗanda idan an faku idan sun kaciyar kenan idan an faku amwalahum ko dukiyarsu lam yusrifu ba su ɓanna an gane ko ba su ɗauka su bayar gaba ɗaya walam yu- wato walam yaqturu kuma ba sa matse hannu in an ce matse hannu ba shine ka matse hannunka ba a Hausa shine ka zamanto mai rowa kenan ko ko ka ciji ya ciji hannun shi ko ya matse hannun shi ko ko ya tankware hannun shi duk dai ana amfani da shi ba na ba sa yin rewa imam eh, ibn kasir eh, abin nan eh, abin nan eh, idan muka duba cikin eh, ƙurra imam eh, walam yaktiru an gane ko eh, imam nafi' al-madani da imam abu ja'far al-madani sun zami al-madani yani da ibnu amir ad-dimashqi sun karanta walam yuqtiru daga aqtara yuqtiru mun gane ko tankwarewa kenan ya tankware hannun shi koko ya wace hannunsa sannan kuma eh, imam asim al-kufi da hamza da kisa'i da khalaf waɗanda duk kufiyuna ne sun karanta walam yaqturu yaqturu sun yi ma ya'un fatha kuma sun yi ma ta'un dhamma an gane ko walam yaqturu to sauran kuma sun karanta walam yaqtiru yaqtiru yawa da ibnu kathir da abu amr ibnu al'ala al-basri da yaqub al-basri sun zan al-basriyani walam yaqtiru kinan sai zamanto ana cewa qatara yaqturu kuma ana cewa qatara yaqtiru amma shi wancan yuqtiru ruba'i da mai harafi hudu ne daga aqtara yuqtiru ne duk dai suna nuna tauyewa ko kace dun ma'anar su daya ko kace a'a mai alhamza yana nuna karfin ma'ana don ruwa ma ai mataki mataki da ko eh sai zamanto mai alhamzan nan yana nuna abin nan to sai malamai suke cewa idan muka dibi kira a wadanda suka karanta eh, walam eh, yuqtiru eh, qira'a ta imamu nafi' da imamu abu ja'far da imamu ibnu amir ana taujihinta da qira'a ta alqur'ani inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa da an-nadhir tamka kenan irin ta inda Allah ce wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu aya ta 236 a cikin suratul baqara kaga muqtiri ismul fa'il na na aqtara aqtara yuqtiru iqtaran fa huwa muqtir ismul fa'il wa ismul maf'ul muqtar to walam yuqtiru ko walam yaqturu ko walam yaqtiru musu dai tankwale hannunsu ba wa kana baina dalika qawama suna tsaka tsakiya an gane ko eh yawwa mustawyi ba shi yasa wajen kyauta ko sadaka sai kai shi yasa Allah ce wa mimma razaqnahum yunfiquna daga cikin abin da mun ka basu ba duka suka doka su bayar ba tunda in ka doka ka bayar kai ba ka da wani abu ai an samu matsala to sai malamai sun ka ce to idan mun ka kalli wannan to ai Allah ya yabi sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa suna ba al-ansar al-muhajirun al-ansar suna ba muhajirun duk abinda suke da shi su su zama haka nan Allah ya ce wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita ‘yan uwansu ko da kuma suna da bukatuwa sai malamai suka ce a'a wannan ko dai ya zama to hala ce khasa saboda mutanen madina mutanen makka sun zo suna bukatar taimako ko ko a'a dan ka ba da abin da ke gare ka in kana da abin da ke kawo ma wani abu to babu matsala yau ina da miliyan goma sai ba da su kyauta amma ina da gidajen haya wanda tana yiwa a wani wata akamin kusan kuɗi miliyan biyu ko miliyan uku to ai babu matsala na bayan tunda ina da usul al-mustasmara wanda take kawo mini wata dukiya mun gane ko dan dan shi ana aiko bijirwa daga ayace suka gaji an ce min ma da zakanahum ko sun tashi sun duki duke su sun bayar to ai Allah nace kuma wayu siruna ala anfusihim wa lakar bihim khasasa kuma yabo su Allah ya a wannan bangare Allah ya kyauta walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar sune waɗanda masu ibadur rahman ba sa kiran wani kira irin wancan na ibada kenan ma Allah tare da Allah ilahan akhar wani abin bauta daban wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kashe rai wadda Allah ya haramta a kashe ta sai da haƙƙi wala yaznuna kuma ba sa zina wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan yalqa asama zalika bai ce ulaika ba kenan wa man yaf'al zalika al-mazkur wancan abu da anka ambata abubuwan da anka ambata kenan ba abu guda ko biyu ko uku ba yalqa asama zai hadu da zunubi asalin shi yalqani sai anka shafe alif لأنه مجزوم بحرف بحرف حرف الإلا معتل الآخر آخر في في معتل الآخر سي الله تي يضاعف له العذاب يوم القيامة muna gane ko to idan muka duba imamu shu'ba ya karanta yudha'afu sai yayi ma fa'un damma an gane ko yawwa kinan sai ya zamanto daga da'afa yudha'ifu ne amma yace yudha'afu lahu al'adabu yawmal qiyamati wa yakhludu kuma yayi madalun damma sai ya zamanto na alal isti'nafi ne an gane ko ma'ana da an ka ce yudha'afu lahu al'adabu yawmal qiyama wa yakhludu fihi muhana nan kama an yi mishi wato abin nan isti'naf an gane ko ya an ce isti'nafi fa huwa yudha'ifu lahu al'adabu yawm al-qiyamati wa huwa yakhludu fihi muhana an gane ko kenan huwa yudha'afu lahu al'adabu shi kafiri za a riban ya mishi azaba wata magana ce kamar ba ta da alaka da fi'ili na sharadi man yaf'al dhalika yalqa asama to yudha'afu isti'nafi ne da an kai masa bamba ma'ana kamar bai da alaka ta irabi da wancan wanda ya gabata wa yakhludu shi ma sai mishi bamba sai ya zamanto kenan a qira'a ta shu'ba isti'nafi akai mun ji wannan da kyau yawwa shi ko Abdullahi ibn Amir ad-Dimashqi ya karanta yudha'afu yayi mafi ilin damma sai dai shi ya karanta yudha'afu daga dha'afa yudha'ifu tad'ifan an gane ko za a lillinka mishi azaba sai zaman to ko ma'anar su ɗaya ko ko yudha'afu ya fi karfin ma'ana saboda kafirai ma ai kala kala ne shi sa Allah ce thumma lanahru a'lamu bil ladina hum aula biha siliya an gane ko yawwa yudha'afu lahu al azabu yawm al qiyamati wa yakhludu sai shi mishi damma kina alal istinafi fa huwa yudha'afu lahu al azab wa huwa yakhludu fihi muhana shi kafiri zai tabbata a cikin wuta yana wulakantacce Allah kai mu da tsari to idan muka duba kuma imam ibn kafir al-makki da imam abu ja'far al-madani da imam yaqub al-hadrami al-basri sun karanta yudha'af lahu al-adabu yawm al-qiyamah kaga sun yi sukuni amma da'af sun ka karanta yudha'af lahu al-adabu yawm al-qiyamah kenan za a lillun ka mishi azaba sai ya zamanto jawabu ne ma'atufi ne akan mi akan jawabu sharti da an ka ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka yalqa to shi yalqa fi'ili ne majzumi an gane ko majzumi doye bi hasfi harfil illa an shafi mishi harfil illa ba ai mai sukuni ba an gane ko yudha'af lahu al'adabu yawm al-qiyamati wa man yaf'al zalika yalqa asama yudha'af kina asin shi wa yudha'af lahu al'adabu yawm al-qiyamah za a lullunka mishi azaba wa yakhlud kuma zai tabbata kenan kaga yayi masa wato sukuni kenan ina fata ana fahimta ka an gane ko eh sai zaman to kenan eh in an ce yudha'af kaman matsayi a nahawu ana kiran shi badrul ijtimal kenan shi yudha'af lahu al'adabu badri na yalqa asama zai hadu da asaman zunubi ma'ana sakamakon zunubi to sakamakon zunubin nan yudha'af lahu al'adabu yawmal qiyamah wa yakhlud kuma zai dangwama sauran qurra kuma sun karanta yudha'af shine wato imam nafi' al-madani da imam abu amr ibn al-ala al-basri da imam hamza al-kufi da imam al-kisa'i al-kufi da imam hafs wanda rawi ne na asim sun karanta yudha'af lahu al'adabu sai dai shi ma nan da jazma ne kina sai da mantonan wato badali na yalqa asama tunda yalqa majzumi na bi hasbi harfil illati to shi kun ga yudha'af za a lullumka mishi to sai zaman to ko kace da yudha'af da yudha'af duk ma'ana su daya ko ko yudha'af ya fi karfin ma'ana saboda dan su kafirai azaba su tafi tawan su Allah kai mun tsari to duk inda dai ta kai ta kawo za a riban yama kafiri azaba ayoyi daban-daban sun yi bayanin yadda ake musu azaba wa yakhludu fihi muhana zai dawama har abada khalidina fiha abada Allah kai mun tsari sai Allah ce to fa illa man taba sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan ya aikata aiki nagari fa ulaika to waɗannan yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat Allah zai musanya zai sanya musanya munanan ayyukan su zamanto nagari kaji baiwa ta Allah lahin mutum sai Allah ya maida mai shi nagari an gare ko eh shin hadda laifuffukan da bai bari ba koko har waɗanda bayan ya shiga musulunci ya ci gaba da aikata su wasu malamai suka ce a'a in ya tuba ya daina komi an yafe kuma za a musanya mai amma idan yana shan giya yana kafiri kuma yan musulunci ci gaba da shan giya to ba a yahi mai shan giya wancan wasu malamai sun tafi akan haka kadiba cikin al-ahadith al-mushkila al-warida fi tafsir al-Qur'an al-Karim a safha ta 259 zuwa safha ta 266 kuma kadiba cikin ahadith al-aqida fi sahihain allati yuhimu zahiruha at-ta'arud safha ta 377 zuwa safha ta 388 wa kana Allahu ghafurar rahima Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai jin kai an gane ko eh ya kasance inda malaman zauri kana walam yazal kuma bai bushe ba yana haka wa man taba Allah ya ce wanda ya tuba wa amila salihan ya aikata aiki na gari kenan wa amila amalan salihan ne na an shafe shi a wajen hadda sai kai hattara na biyu babu amalan fa innahu yatubu ila Allah mataba to shi na komawa ne zuwa ga Allah komawa tunda wanda ya tuba gawa zai koma ga Allah ne wallazina la yashhaduna zura su masu imani sun yi waɗanda ba su shaidun zir an gane ko ba da shaidar zir ko ko la ya shahadu na zura ba su halarta wurin shaidun zir kenan la ya shahadu na makanan zuwa wa idan marru bil lagwi marru kirama idan sun ka shuɗe bil lagwi da wato allahu shine wato ya sassan magana ko inda aka yin aikin banza domin sun ce allahu ma la fa'idata lahu min alqawl ko sun ka ce a ma la fa'idata lahu min alqawli aw alfi'li abinda bai da amfani na magana ko na aiki sun ka ce to kenan nan to ai shi aikin banza ko ku magana banza ai ba a shudewa gare shi sai an ka ce asalin magana to wa idza marru bi ashabil lagwi marru kirama idan sun ka shude za su shude shudewa irin ta wato da gaggawa kenan ba tare da sun tsaya ba yayi suna masu mutunci domin tsayawa wurin rashin mutunci yana jawo maka rashin mutunci Allah kai muna tsari malaman lugha sun ka ce shi fi'ili na idza malam misbahu bai yuwa ya maimaitu iri daya tunda in an ka kawo sharadi da jawabi iri daya kenan kuma an tashi wuri guda kaga baka cewa wa idza marru marru ai ba a cewa haka nan wa idza qultu qultu ai ba a cewa haka nan to abinda yasa in an samu abinda ya bambanta su to sai a kawo su iri daya wa idza marru bil lagwi sace mi marru kiraman kiraman shi ya bada damar da an ka an ka sake maimaita shi kadiba cikin tadribatul lughawiyya juz'i na 4 da Sheikh Abdul Latif Shuwairi a juz'i na hudu a wajen almunakashat da ya kawo zaka ga wannan bayani insha Allah ta'ala Allah ce to walladina idza zukiru bi ayati rabbihim su ibadur rahman su ne waɗanda idan anka tunatar da su da ayoyin Allah lam yakhirru alaiha aslin kharra faduwa ba sa faduwa ma'ana ba sa cijewa summan su zamanto kurame wa umyanan suna masu makafi duk mai imani an ka tunatar da shi da ayoyin Allah tsaro hikaji don ya san babu wanda adda karhin kama shi irin karhin Allah irin karhi na ubangiji walladina yaquluna su masu imani su ne wanda suke cewa rabbana ya ubangijin mu hablana Allah ka bamu min azwajina daga matan mu wa zurriyatina da kuma zurriyar mu qurrata a'yun an gane ko yawa abin nan wa zurriyatina qurrata a'yun sanyin ido sanyin ido saboda in kana cikin farin ciki hawayenka sanyi suke yi in kana cikin bakin ciki zafi suke yi wasu ka ce a kurra nan tabbata na tabbata ido saboda abinda yake da amfani kake son shi in ka kalle shi idonka suna tabbata suna kallon shi mun gane ko waja'alna lil muttaqina imama Allah ka sanya mu zaman to shugabanni ga masu tsoron Allah Allah ya sanya mu daga cikin su to ba a ce ba waja'alna lil muttaqina a'immatan ba sai sun ka ce imaman saboda kalima ta imamu ismu jinsin ne tana ɗaukar jinsin masu limanci shugabanci nan ba limami ba kawai mai ba da sallah a'a mutum nagari don akwai mutumin da limami na amma kuma wato ta bargaza sai ta yi yawa ko da baka ba da sallah zama to dai kai abin koyi kake shine imaman malam su ba sani ko mun fahimta ba to da sun kace wallazina yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun imam hafs rawi na asim al-kufi da imam nafi' da imamu ibnu kasir da imamu ibnu amir da imamu yakubu sun karanta zurriyatina habla min azwajina wa zurriyatina alal wato jam'i kina akan jam'i sauran kuma sun karanta wa zurriyatina alal ifradi wato sune imamu shu'ba rawina asim al-kufi da abu amr ibn al-ala al-basri da kuma abu ja'far al-madani da hamza da kisa'i da khalaf al-kufiyun sun karanta wa zurriyatina kina hablana min azwajina wa zurriyyatina da zurriyyanmu to sai da mutunan ko ka ce zurriyyatina ko wani yana da tashi sai an kai muqabalatul jam'i bil mufrad saboda kowa zai ta dauki tashi karshe zai kuma ma'anar jam'i ko ko zurriyyatina mufrad ne an kai idafa shi zuwa ga ma'rifa ya koma jam'i kamar yadda Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kaga ni'matallahi ya ce ni'mar Allah guda amma ni'imomin Allah ake nufi saboda an yi idafa shi zuwa ga zuwa ga ma'rifa mun gane wannan to Allah ya ce waɗannan ula'ika ibn ashur cikin tafsirin shi at-tahrir yanka ce ulaika sai yace an yi ishara da ulaika saboda li annahum ahriya bil hukm an gane ko kenan sun cancanci abin nan da ya gabata shi yasa an kace musu ulaika ko na gari na ko ko wanda ba na gari ba in wajen yabo na yabo na in kuma wajen muni ne kuma muni to ulaika masu imani yujzauna al-ghurfata za a sakanka musu da al-ghurfata dakuna malamin subahu nan daki kana iya ɗaukar babban aljanna guda ruhi ce ko kuma a'a al-ghurfata jinsi na dakuka don ba daki guda akwai cikin aljanna ba lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'ada Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah ce to bima sabaru saboda hankurin da sun kai zaka ga dama Allah na zancen bima sabaru to Allah shi ba mu ikon yin hankuri hankuri na gari malamin subahu akwai hankurin da Allah bai so ne ka san mu ana cewa duk wanda ya hankuri zai ci nasara kaza kaza a akwai hankurin da Allah bai yarda da shi ba hankuri kan saba ma Allah Allah bai yarda da shi ba akwai hankulin da in ka yi shi jahannama zaka malamin su tarif kaji Allah ya ce wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allah rasula in ka da la yudilluna an alihatina sun kace laula asbarna alaiha wa intalaqa almala'u minhum alimshu wasbiru ala alihatikum wa ta yi hankuri akan alloli tambada za a hankuri gare ta a'a kai hankuri inda Allah ce ayi hankuri sai Allah subhanahu wataala ya ce to wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama imamu shu'ba rawi na asim al-kufi da kuma imamu hamza da al-kisa'i da khalaf waɗanda su ma kufiyuna ne sai dai su qurra ne shi kuma shu'ba rawi ne an gane ko sun karanta wa yalqauna fiha za su hadu a cikin da aljanna za su hadu a cikin aljanna tahiyatan wato tahiyya gaisuwa wa salaman da tsira mun gane ko to idan muka duba a cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an sun ka kawo qira'a ta hamza da kisa'i da wa yalqauna fiha an gane ko da Hamza da Kisa'i da Khalaf da kuma Shu'ba shine ake kira shi Abubakar an gane ko lokacin ake kira shi Abubakar da Shu'ba an gane ko to sai sun kace ita qira'a ta wayal qauna fiha an yi taujihin ta da siyaki ma'ana siyakin ayoyi sannan kuma da annazir tamka kenan tamka irin wannan lafazin da ya zo a cikin wani wuri cikin qira'a ta alqur'ani sun kace siyaki da an kace wa man yaf'al zalika wanda ya aikata wannan yalqa asama zai hadu da ni da zunubai masu yawa ko zunubi asab to sai an ka ce kenan fahumilat alaihi sai an ka ɗauki wannan an ka ɗora akan irin wannan ma'ana an hankalta ma wa man yaf'al dalika sai an ka ce yalqa ba a ce yulqa ba daga yalqa ne kenan sai zamanto wayal wato wayal qawl fiha tahiyatan wa salama da shi da wayalqa duka wazanin su guda ne kaga siyaki kenan wa amma an-nadhir sun ka ce kuma tamkar irinta min al-luqi daga haduwa ne inda Allah ce fasaufa yalqauna gayya da sannu za su haɗu da gayya an gane ko yalqauna za su haɗu an gane ko za su haɗu da gayya duk da yake can tahiyatan za su haɗu da tahiyya ne dan ko yalqauna za su haɗu da gayya ba ɗaya bane wajen abin da an haɗu da shi amma dai an yi amfani da fi'ili na yalqa yana ta'addi zuwa ga maf'uli kuma gashi kowane ya samu nashi maf'uli mun gane wannan da kyau yawwa wa yalqauna fiha tahiyatan wa salama ita ko qira'a wa yulqauna qira'a da bata shu'ba ba wanda ana kiran shi Abubakar wani lokaci an gane ko da Hamza da Kisa'i da Khalaf ba qira'a su ba ita ma an yi mata taujihi bis siyaqi siyaqin ayoyin alqur'ani da nadhir tamka in an ce siyaqi jerin ayoyi kinan as-siyaqus sabiq jerin ayoyi na gaba as-siyaqul lahiq jerin ayoyi na bayan ita ayu ayar shi ne abin da ake nuni da as-siyaq malam mislahu daga saka ya suku ne an koro abu an gaggabo shi ma'ana kalmomin da an ka gaggabo su aka koro su aka jera su to da an ka ce wayula qauna fiha sun ka ce fi'ili ne mabniyun lil maf'uli suna haduwa da tahiyatan wa salama sun ka ce to an ka hankalta ma fi'ilin da ya zo an gane ko yujzauna al-ghurfata bima sabaru kaga an ka ce yujzauna fi'ili ne mabniyun lil maf'ul za a sakanka musu an gane ko ya za as-siyaq as-sabiq tunda ba bayan ta bane ta zu yujzauna al-ghurfata fiha wa yulqauna ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna sannan sun kace akwai an-nadir tamka shine ma ja'a min at-talqiya na irin wannan fi'ili na haduwa inda Allah ya ce walaqahum nadratan wa surura kare ce walaqahum laqahum ya hada su an gane ko da nadratan farin fuska da kyawun jiki wa sururan da farin ciki kenan wajensu za ta ji cikin ni'ima zuciyarsu kuma cikin ni'ima don wani a duniya yana cikin ni'ima a zahiri yana ci yana kushi amma zuciya cikin tashi hankali yake ko ba ka da bari wani kuma sai ka gane shi bai da kuɗi bai da dukiya bai da wadata amma a cikin zuciya sai cikin ni'ima shike halin muminai zaka ce mutum bai da wata wadata amma kuma Allah ya bashi imani da yarda da kaddara ta ubangiji wani kuma zaka iske shi a cikin zuciyar hankalin shi ba kwance yake ba kuma a waje kuma kafiri maciyaci kuma maciyaci na wani kuma a'a cikin zuciyar shi ga imani kuma Allah ya bashi wadata Allah ya sanya mu daga cikin su to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yulqana fiya ma'alama musawi at-tahiyatan gaisuwa ko to wa salama ma a to ya assalamu salamu alaikum ba gaisuwa bace ita ba to ya an kai tahiyatan wa salama kadiba cikin tafsiri na Imam Al-Qurtubi kamar da Sheikh Abdul Latif Shu'aib yake cewa kuma da cikin tadribatul lughawiyya juz'i na hudu na Sheikh Abdul Latif Ahmad Shu'aib al-muhimmu tahiyatan gaisuwa ce ta mala'iku wa salaman da kuma gaisuwa ta Allah ko kuma tahiyatan gaisuwa ta Allah wa salaman gaisuwan mala'iku ko kuma tahiyatan gaisuwa ta Allah wa salaman da gaisuwa tsakankaninsu ko kuma tahiyatan gaisuwa ta mala'iku wa salaman gaisuwa tsakankaninsu ko kuma tahiyatan an gane ko gaisuwa ana gaishe su wa salaman da kuma yi musu addu'a su tsira har abada ko kuta daga duk wata azaba da bakin ciki alrama Allahumma amin wato kalmomin alqur'ani da lafuzan alqur'ani ita kalma ta tahiyya asalin ta daga rayuwa ce daga hayya ya hayani an gari sun ce hayyaka Allah duk da ke wasu malamai sun ce ya kamata ce hayyaka Allah ala ta'atihi salamun kuma daga tsira ne kubuta ne to sai Allah ya ce khalidina fiha suna masu dawoma a cikin ta Allah ka sanya mu daga cikin su Allah ce hasunat ita aljanna ta yi kyawu mustaqarran ta zamanto matabbata wa muqaman ta zamanto kuma wurin wato tsayuwa ko ba ka nan bane eh Allah ce to kul ka gaya musu ma ya'ba'u bikum rabbi Allah bai damu da ku ba an gane ku laula du'a'ukum in ba dan da addu'akku ba malam misbahu an gane ko eh to nan du'a'ukum malam misbahu du'a'u masdar ne na daga da'a ya du'u du'a'an haka ne kuma haka ba to shin masdar ne mudafun ila fa'ilihi ko ko masdar ne mudafun ila maf'ulihi laula du'a'ukum in ba dan da addu'arku ba kenan nan in ka ce masdarun ne mudafun ila fa'ilihi wanda ya aikata aikin kenan Allah bai damu da ku ba laula du'a'ukum in ba dan da kuke roƙon Allah ba ba ruwan Allah da ku don Allah wadatacce na ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid kenan roƙon da kuka yi ma Allah da musulmi da kafirai tunda ko kafirai sun ka shiga cikin matsala ba suke roƙo qul ara'aytukum in atakum azabullahi aw atatkum as-sa'a a ghayra allahi tad'una in kuntum sadiqin bal iyyahu tad'una fa yakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a wa tansawna ma tushrikun kenan sai zaman to kum din nan shine fa'ilin du'a Allah bai damu da ku ba in ba dan da kuke kiran shi ba don ya wadatu da ku wasu malamai sun ce a'a shi du'a'ukum masdar ne mudafun ila maf'ulihi malamin subahu ma ya aba ubikum rabbi Allah bai damu da ku ba laula du'a'ukum in ba dan da Allah ya kire ku ba an gane ko ma'ana Allah ya damu da ku ne shi yasa ya turo muku manzanni su kira ku shi kuma wannan kaji Allah ya ce qalat rusuluhum afillahi shakkun fatir as-samawati wal ard sai suka ce ni yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum kenan yana da Allah ya damu da mutum da ya turo mana manzanni in Allah ga dama sai shi bar bai turo manzanni ba kowa shi tabar gaza kuma akai kauta wa kake da shi wanda zai hiddo ka babu eh wallahu yad'u ila daris salam da ayoyi daban-daban sai Allah ya ce to faqad kadzabtum kun qaryata qur'ani ko to fa sawfa yakunu li zaman azaba za ta zaman to za ta rajince ko Allah kai mu nasari wannan aya ta wayu laqawna fiha tahiyatan wa salama ka duba cikin alqiraat wa atharuha fi tafsir wal ahkam a safha ta 842 zaka ganin bayani yan uwa suratul furqan ta zo karshe dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته